بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله المتفرد بالكمال المتوحد بصفات الجلال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي لا يعبد بحق في الوجود سواه الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه هادي الحائرين وواصل المنقطعين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها النفوس مطمئنة وهي لقائلها من النار جنة شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال شهادة أدخرها لهول السؤال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بصرنا من العمى وهدانا من الضلال وبعثه مولاه بما يؤيد به كلمة الدين على التفصيل والإجمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال أما بعد أيها الأحبة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن لله عليكم حقا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا لأنه خلقكم ورزقكم وليس لكم منان سواه قال الحق تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون فالربوبية منحصرة في حقه سبحانه هو الخالق المالك المدبر الذي لا ينازعه فيها أحد ولا تختلف في ذلك عقول فضلا عن العلوم فالإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر قال جل من قائل في حق منكر الإلهية والبعث ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال الحق الذي لا إله غيره قل من رب السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقال جل في علاه أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله وقال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا عباد الله وربما تحدى الله المنازعين في عبادته بهذه الفطرة المركوزة اضطرارا ويقول جل شأنه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وقوله سبحانه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ويقول تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ونفى الله سبحانه وتعالى عمن سواه ملكا وشريكة وإعانة ومع تفرده سبحانه لم يلحق نصب ولا إعياء لكمال قدرته وقهره سبحانه وتعالى قال جل جلاله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لقوب أيها الناس إن خالقكم ورازقكم حي لم يسبقه عدم ولا يدركه الفناء قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فكل ما سوى الله حادث وكل حادث زائل تعالى الله أن يكون ند الحوادث كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عباد الله إن الإيمان بوحدانية الله في خلقه يورث ثمرات وتستلزم منه مواقف إيمانية خالدة منها أولا إخلاص العبادة لله وحده إذ هو المنعم المستحق للتذلل ثانيا حصول الطمأنينة وحسن التوكل لأن غير الله لا يملك ولا يتصرف في الملكوت ثالثا الرضا بالأقدار النافعة والضارة إذ كلها بيده سبحانه يقلبها كيف يشاء رابعا الثبات على التمسك واليقين إذ تحقق إبراهيم ربه في آياته فغاصه اليقين حتى قال لقومه يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم وبالإجابة جدير بسم الله الرحمن الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kadaita da cika kuma ya kadaita da siffofi na daukaka da buwaya ubangijinmu ya tsarkaka daga kinai da misalai shine wadda ba a bauta da gaskiya da cancanta a nan sararin duniya sammai da ƙasai in ba shi ba mai karamci da alfarma wadda dukkan wadda ya dogara gare shi ya ishe shi duk wadda ya imani da shi ya samu shirya shine wadda dukkan wadda ya roƙe shi zai bashi shine wanda yake shiryar da kidimammu shine wanda yake sadar da waɗanda suka samu katsewa da shi muke neman taimako tsarkakakken sarki akan dukkan al'amuranmu na duniya da na addini ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shaidawa irin wacce zuciya take nutsuwa da ita shaidawa irin wacce mai faɗinta yake samun tsari daga wuta shaidawa irin wacce take kyautata harce take kyautata zuciya daga kurakuran ayyuka shaidawa da nake tanadin ta tsare mu ta tsare ni ta tsare ku daga barazana da masifar ranar tambaya ina shaidawa shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shine wanda ya bude mana ido daga makanta kuma ya shiryar da mu daga bata Allah ya aiko shi majidincinsa da dukkan abin da zai karfafi wannan addini a dunkule da kuma a fayyace tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da iyalan gidansa safiya da maraice bayan haka ya ku masoyana masu alfarma masu karamci ina muku wasici da ni kaina mu haɗu mu ji tsoron Allah mabuwayi maɗaukaki ku sani cewa Allah yana da haƙƙi a kanku na ku bauta masa shi kaɗai kada ku tara shi da wani ku ba shi wani haƙƙi na allantaka domin shi Allah shi ne wanda ya halicce ku ya kuma arzuta ku da dukkan arziki na rayuwa kuma ba ku da wani wanda yake da baiwa a kanku da falala in ba Allah ba. Allah mai tsarki da buwaya ya ce, Allah shi ne wanda ya halicce ku, ya arzuta ku, kuma shi ne yake kashe ku, kuma shi yake raya ku, ko shi zai rayar da ku, shin a cikin waɗanda kuke tara shi da su a matsayin su ma alloli ne, akwai mai haka, akwai wanda yake haka, cikin waɗanda kuke danganta su da Allah kuke ba su siffofi da hakkoki na Allah tsarkakakken sarki Allah ya ce Allah ya tsarkaka ya kuma ɗaukaka daga abin da suke tara shi da shi babu ko shakka ayyukan Allah sun taƙaita a cikin haƙƙinsa tsarkakakken sarki shine mahalicci mamallaki kuma shi ya mallaki gudanarwa babu wanda yake jayayya da Allah a cikin halitta babu wanda yake jayayya da Allah a cikin mallaka babu wanda yake jayayya da Allah a cikin gudanarwa hankula ba sa sabani akan cewa duka wannan na Allah ne ballantana ilimi tabbatar da cewa dukkan halitta ta Allah ce mallakinsa kuma gudanarwarsa al'amari ne wanda yake cikin ɗabi'a ta halittu ba sai an karantar da su ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana tasbihi tare da godiya wato yana bautar ubangijinsa ku ne ba ku iya fahimtar haka in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan Allah ce ba wani da ke cikin samai ko da ke ƙasai face sai ya zo wa Allah ar-Rahmanu a matsayin bawa. Dukkanmu bayin Allah ne, dukkan ɗabi'a da hankali sun yarda da cewa dukkanmu bayin Allah ne, dukkan samamman abu Allah ne ya samar da shi. Allah mai tsarki da buwaya. Yana bayani dangane da waɗanda suke ƙaryata allantakarsa da tashin alkiyama. yace kuma fa inda zaka tambaye su wa ya halarci sammai da kasai ya kuma horar da rana da wata za su ce maka Allah ne su kafiran arna da zaka tambaye su wa ya halarci sammai da kasai wa ya horar da rana da haskenta wa kuma ya horar da wata da haskensa ake buga lissafin rayuwa da shi wa yayi wannan su kafiran za su ce maka Allah ne Allah ya ce, Da za ka kuma tambayansu, su waye halicce su, za su ce maka Allah ne. Allah mai gaskiyar zance, wadda babu abun bautawa bisa ga cancanta in ba shi ba, ya ce, Ka ce, wane ne Ubangijin sammai da ƙasai? Amsa, ka ce Allah ne, amma tsakanin mu da ku, lallai akwai wadda ke kan shirya, akwai kuma wadda yake kan bayyananniyar ɓata. Allah mai tsarki da buwaya ya ce, Ko kuwa wane ne ya sanya ƙasa ta zama gurin zama, wane ne ya tsatsa ga ƙasa ya raba ta da koguna da ƙoramu, wane ne ya girka wa ƙasa maɗaurai na duwatsu ba ta girgiza, wane ne ya sanya shamaki tsakanin koguna. ya sanya garuruwa da ƙasashe da hanyoyi da gada tsakanin ruwa da ruwa Allah ya ce shin akwai wani Allah a tare da Allah Allah ya ce shin wane ne yake amsawa matsatse a lokacin da yake cikin tashin hankali da damuwa wane ne yake amsawa daman mai wanda yake cikin rudani yana neman mafita a lokacin da ya kiraye shi wane ne yake yaye bakin ciki da damuwa wa yake yaye ciyo wa yake yaye bakar wahala wane ne yake sanya ku sarakuna da shugabanni wane ne yake ba ku makamai wane ne yake maye gurbin wani da wani da wani yayi arziki wani yanzu wani kasuwar wani ke ci da wani ke shugabanci yanzu wani ke rike da wannan madafan iko da wani ne yake zaune a wannan wajen yanzu wani ne ya mamayi wajen ya mallake shi wa yake irin wannan sauyi kuma ake haƙura ana ji ana gani da wani shine mai faɗa aji yanzu ya haƙura ba shine mai faɗa aji ba shi ma sai dai ya bi sahu da shi ake wa jiniya yanzu yana ji jiniya za ta wuce kuma ba tashin hankali bai isa ya komai ba Allah ya soke shi ya ɗora wani wa yake muku wannan da gidan da kake ciki wani ne a ciki yanzu yana nan yana raye yana kallon ka kai ne a ciki haka ya haƙura wa yake wannan canji da gonar da kake nomawa ta wani ne in shi baya nan haularsa tana nan sun san gonarsu ce ta gado yanzu tana hannunka an zauna lafiya ba mai maka jayayya wa yake irin wannan canji a zauna lafiya wannan sai Allah wane ne ake tambayowa a wani gari don ya bada wannan dama ai wannan babu sai Allah shi kadai shi yake rike da wannan don haka Allah ya ce shin akwai wani Allah da za ku hada tare da shi ayoyi da suke nuna wannan ma'ana da tabbatar da su suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma ya ku bayin Allah sau da yawa sau da dama Allah maɗaukakin sarki yakan ƙalubalanci masu jayayya cikin bauta masa da wannan ɗabi'a da ya halicci bayinsa a kai suka samu kansu a cikinta na gamsuwa da yarda da cewa shi ne mahalicci ba sa jayayya to da wannan ɗabi'ar Allah yake ƙalubalantar masu bautar wani Allah. Allah wadda sha'aninsa ya ɗaukaka yana cewa, Ka ce, Ya Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, ku bani labari, shin waɗanda kuke kira wadda ba Allah ba, kuke roƙonsu da bukata, kuke musu sujada, kuke bauta musu da dukkan nau'uka na bauta, Allah ya ce, Ka ce musu, ku nuna mun, me suka halitta a ƙasa, me halittarsu da suka yi a ƙasa. yanzu waɗannan manya-manyan rauna da kaburbura da ake bautawa me suka mallaka a ƙasa na halitta in sun mallaka ma sun faɗi su mutu yaya za su yi da abin da suka halitta wanda ya halitta baya mutuwa da haka me suka halitta ka tambayi masu shirka su gaya maka abubuwan da suka riga a matsayin alloli me nasu a halittar ƙasa Allah ya ce, Amlahum shirkun fi samawat, ko kuka tambaye su, ko a sammai suna da wata gudunmawa da suke da tarayya da Allah, su ma akwai wani abu nasu, sammai bakwai ya yi, nawa ne nasa nawa ne nasu, ko ku a cikin sama suna da wani ɓangare da su ne suka kawo gudunmawa aka haɗa aka samar, ka tambaya, a ƙasa meye nasu, a sama meye nasu. Allah subhanahu ta'ala ya kuma cewa wannan ita ce halittar Allah ku nuna mun waɗanda ba Allah ba me suka halitta wannan ita ce halittar Allah abinda kake gani ba sai an nuna maka ba ga rana ga wata ga sama ga ƙasa ga kama wa fi anfusikum afala tubsirun fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi ku nuna min wanda ba Allah ba su mai suka halitta Allah ya ce ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ud'u alladhina za'amtum min dunillah ku kira waɗanda kuke kurarin alloli ne ba Allah ba ku kira su ku kira su an kalubalance su la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba su mallaki daidai da ƙwayar komayya daidai da ƙwayar zarra a sama ba ko a ƙasa ba su mallaka ba ba su halitta ba ba su samar ba Allah ya ce wa malahun fihi ma min shirkin kuma ko a sama ko a ƙasa ba su ba wa Allah maɗaukacin sarki wato ba su kawo wani kaso ba ba su da shaya da Allah a sammai ko a ƙasai wa malahu minhum min zakir Allah ya ce kuma daga cikinsu Allah bai nemi agajin kowa ba suna ina san da Allah ya yi bai nemi agajin kowa ba ba wanda ya taimake shi a cikinsu hudubar mu ta ce sai Allah tsarkakakken sarki ya kore wa duk wani wadda ba shi ba mallaka da shaya da kuma gudunmawa Allah ya kore ba wanda ya halitta ba wanda ya mallaka ba wanda ya kawo gudunmawa bai nemi taimakon kowa ba, hasali ma kowa baya nan san da ya kayansa. Tare da kaɗaitakar Allah mai tsarki da buwaya, dukka wannan halittu da ya samar, kuma yake ci gaba da riƙewa, yake gudanarwa, yake kashewa yana rayawa, yake sauƙewa yana ɗorawa, yana gudanarwa ba abin da za a fasa kuma ba wanda ya isa ya hana. Shi fa Allah gajiya ko gazawa. bai shafe shi ba. Allah baya gajiya, baya gazawa, baya jin ya gaji. ba abin da yake masa nauyi ya halici sammai da ƙasai Allah ya ce wala yaudu ibzuhuma sammai da ƙasai kula da su baya masa nauyi shi a wajen Allah ba komai bane inda a ce wani abu yana ba Allah wahala Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru inda Allah min khalqin nas la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas Allah ta'ala ya ce halittar sammai da ƙasai inda akwai wani abu mai girma a wajen Allah ya fi halittar mutane wahala wahala sha'ani da ɗawainiya haka babu gajiyawa ba ƙosawa ba humuli saboda cikar ƙudurarsa da isarsa shin ba ku gaba Allah shi ne wadda ya halicci sammai da ƙasai sannan bai gajiya wajen halittar ba bai gajiya ba wajen halittar to ba kwa ganin cewa yana da ikon ya raye matacce Allah ya ce tabbas Allah shi ke da ikon ya raye matacce domin shi akan komai mai cikar iko Allah ya kuma cewa hakika mun halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shi da katal Allah ya ce kuma ba mu gaji ba a cikin kwana shi da katal aka yi aka gama wannan ma kuma ikonsa ne da hikimarsa ya hukunta haka kiftawa da bismillah Allah ke yin abu kwana shidan nan an yi an gama Allah ya ce kuma ba mu gaji ba ya ku ɗan uwana masu albarka lallai mahaliccinku wanda yake arzuta ku rayayye ne rashi bai taɓa rigayarsa ba ba a taɓa yin lokacin da ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba kuma an taɓa yin lokacin da ba shi mahalicinku rashi bai taɓa gabatarsa ba sannan ƙarewa ba za ta riske shi ba duk wani wadda ba shi ba kuma mai ƙarewa ne hadduwa su wata raljibala ta sabu ha jamidatan wa hiya tamurru marra sahaba sun Allahi alladhi atqana kulli shay duwatsu kana ganin girka girka kana ganin kamar ba za a iya komai da su ba Allah ta'ala ya ce zaka gansu suna tafiya kamar yadda gajimare ke tafiya an nike su an narke su shi Allah a wajensa ba komai bane ba shi komai yana karewa amma shi baya karewa tayyumun ubangijin ku tsayayye ne tsayuwa irin ta wadda baya gangadi balle bacci yanzu kai tsayayye ne a gidanka aka ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne tsayayyu akan mata dan haka kai yanzu a gidanka kai ma qayyum ne a gidanka kai ma qayyum ne amma cikin qayyumiyarka akwai gajiyawa saboda za a kalli arewa 24 baka sani ba za a sa kafi a miya baka sani ba za a bata a gyara ka dawo baka san an bata a han gyara ba za a taba abin da ka hana tabawa ka dawo baka san ma an taba ba amma dodorugo a fita a je anguwa a dawo baka san an je ba kuma kai qayyum ne al-qayyumul haqiqi tsayayye na haqiqa shine ubangiji kisa yace la ta'khuduhu sinatun wala naumu gangade baya daukar sa shi balle bacci saboda cikar ayyumiya duk wani wanda aka bashi riko akwai gazawa cikin rikonsa zaka yi bacci zaka tafi baka nan baka san me ke faruwa ba zaka yi gangade zaka yi rashin lafiya zaka bukaci taimako ayyumiyar ka akwai rauni amma ta Allah babu rauni a cikin ta kwata kwata idan mun san Allah da wannan matsayin dan me zamu yadda ana allantar da wasu don me za mu gamsu cewa akwai wani mai rawani ko mai alkyabba ko wanda yake cikin kabari yana da wani haƙƙi na allantaka wanda ya gamsu da wannan wannan duk alkur'ani na kawo yau hudubar ba hadisi ko ɗaya da haka duk wanda yake rikicin hadisi ma babu hadisi duk wannan alkur'ani ne abinda zai baka tsoro ya baka mamaki malamai suna tafsiri suna karantar da alkur'ani amma ana bauta musu saboda ba su gamsar da mutane sun fahimci waye Allah ba kuma sun kiyarda a gamsar da mutane waye Allah dauki ba dadin kenan kullun da rigimar da ake mutane su gamsu da Allah su gane waye Allah su san Allah domin su bambanta tsakanin zare da abawa amma an kyabar mutane su gane sai mutum ya mutu kiyamarsa ta tashi ya tadda abin da bai zata ba bayan kuma alkur'ani ya riga da yayi bayanin komai ba abinda Allah ya bari ma farradna fil kitabi min shay Allah ce ba abinda muka bani bari a cikin wannan alkur'ani da haka shi Allah dawamamme ne duk wanda ba Allah ba fararre ne duk fararre kuma wata ran za a ce baya nan haifarsa aka yi da uwa da uba yanzu ya faɗi ya mutu yaushe zai zama Allah yaushe za a masa sujjada duk wani fararre an san farkonsa ga ƙarshensa ya faɗi ya mutu da haka malam a ɗauka a je abu ne addu'a Allah ya gafarta masa shi ba Allah ba magana ta ƙare irin yadda kowa ake binne shi ai masa gata ai masa sallah a binne shi ai masa addu'a roƙa masa gafara Allah haka haka za a yi wa kowa Allah shine baya mutuwa balle a binne shi da wani zai dawwama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawwama haka kowa ya kwantar da hankalinsa babu sarki sai Allah sayyidina abubakar lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu umar ya tada hankali annabi bai rasu ba ya da annabi ya rasu duk wanda ya ce annabi ya rasu zai sare kansa aka rasa ya za a yi da umar aka sanar da abubakar yana wani gidansa a wali abubakar ya taho yana jan mayafi da sauri ya shiga ya tadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama a kwance ya dafa goshinsa mai haske mai albarka ya dafa kirjinsa mai daraja ya tabbatar da cewa ma'aikin Allah ya cika ya ce tsibta hayyan wa mayyitan ko kana raye ko ka mutu kai mai tsarki ne mun yadda da ikon Allah ya fito umar na rike da takobi ya ce to duk wanda yake bauta Muhammad yau Muhammad ya mutu idan Muhammad kake bautawa in dan shi kake bauta shi kake bautawa to yau ya kare amma wanda Allah yake bautawa fa inna Allah hayyun fis sama'i la yamut Abubakar yace to Allah rayayye ne yana sama shi baya mutuwa dan haka ka ci gaba ba abinda za a fasa shi annabi ya rasu amma ku sani ba abinda za a fasa aqidar Abubakar Siddiq badadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken aminin sa wanda yafi kowa alfarma a wannan addini ya tabbatar da cewa annabi ya rasu amma ba abinda zai tsaya domin shi Allah rayayye ne baya mutuwa Allah mara sarki ya ce, Duk wadda ke ban ƙasa, duk wadda ke ban ƙasa zai ƙare, Ubangijinka shi ne mai wanzuwa mai tabbata, ma'abocin ɗaukaka da karamci, ya ku bayin Allah, imani da kaɗaitakar Allah a cikin halittarsa yana gadar da waɗansu amfanoni, duk wadda ya gamsu da haka, ya imani da haka, to zai samar masa wata matsaya ta imani wacce zai dawwama a cikinta. suna da yawa amma daga ciki duk wanda ya yi imani da kadaitakar Allah da cewa shine mahalicci dawwamamme wanda baya mutuwa to zai samu nutsuwar ya bauta wa Allah shi kadai domin shine wanda ya masa ni'ima wanda yafi kowa cancantar da ya kaskantar da kai zuwa gare shi domin bauta kaskantar da kai kaskantar da kai wanda yafi kowa cancanta da kaskancinka shine mahaliccinka wanda ya maka komai sannan na biyu samun nutsuwa wajen kyakkyawar dogaro ga Allah maɗaukakin sarki domin wanda ba Allah ba bai mallaka ba baya gudanarwa a cikin sarautar Allah daga in ka yarda da Allah zaka dogara da shi kyakkyawan dogaro ba mai baka tsoro ba mai zare maka ido ba mai tayar maka hankali ba mai baka Allah bai baka ba ba mai hana ka idan Allah ya baka cike nan la mani alima a'ta wala mu'ti lima mana ba abinda ba wanda yake hana abinda Allah ya bayar ba wanda yake bayar abinda Allah ya hana to zaka samu wannan yakin sannan na uku zaka yarda da kaddarori da suke faruwa da kai masu dadi da marasa dadi domin dukkan al'amura suna karkashin ikon Allah ne yana juya su yadda ya ga dama in ka yarda da haka to ba za ka jingina wa kowa masifa ba ba za ka jingina wa kowa amfani ba, Allah ne. Sannan na hudu na ƙarshe, za ka samu tabbatar da digadigai da kuma kyakkyawar riko cikin yaƙini, ba za ka girgiza ba zuciyarka ba za ta raurawa ba, saboda ka yadda da Allah ɗaya. Tuna lokacin da annabi Ibrahim ya samu tabbacin Ubangijinsa da ayoyinsa. ta hanyar ayoyin Allah ya ga taurari ya samu shakku ya ga wata ya samu shakku ya ga rana ya samu shakku da ayoyin Allah ya harhaɗa ya samu tabbaci har ya ƙini ya ratsa cikin zuciyarsa ya bi cikin jininsa har yake cewa al'ummarsa ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ya ku mutane na da ku da abin da kuke bauta ba Allah ba ni mun yi baran-baran daga yau da ayoyin Allah ya samu wannan yaqinin yace na fiskantar da fiskata ga wanda ya kage ni ya halicce ni ga wanda ya kagi sammai da ƙasai na kuma tsaya ɗoɗar akan haka ba na cikin masu shirka da ayoyin Allah ya samu wannan matsaya ya samu tabbaci ya samu wannan yaƙini ya zo kuma yake gwagwarmaya da mahaifinsa akan haka da ayoyin Allah ne muna roƙon Allah subhanahu wataala mana arzikin tauhidi Allah sai daga dagan mu akan kadaita shi ubangiji Allah kai mana baiwa da addinin ka da kai yadda da shi Allah ka tabbatar da daga mu akan biyayya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tsare mu daga shirka karama ko babba. Allah ka yafe mana abin da muka yi na zunubai, abin da muka yi na daidai Ubangiji Allah ka karba mana ba wayan mu bane. Allah ka datar da mu da dukkan alheri ka tsare mu daga dukkan sharri. Ibadallah, sallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa alladhi sallallahu alaihi wa malaikatahu qala jalla min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك طائعين واجعلنا لك مخبتين أواهين منيبين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم رب العالمين